علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا أمة الإسلام واعلموا أن دينكم دين علم ومعرفة وثقافة وليس دين جهل وتخرس وخرافة وكلما كان المسلم أكثر علما بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه أيها الإخوة إن العلم فضله عظيم وهو أعز مطلوب تسابق الفضلاء لطلبه وتسابق الأذكياء لتحصيله من اتصف به فاق غيره قال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء فوق المؤمنين العلماء فوق المؤمنين مئة درجة وما بين الدرجتين مئة عام أيها المؤمنون لقد استشهد الله سبحانه وتعالى أهل العلم على أشرف مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة الملائكة حيث قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فمن سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيرا ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ترك العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة وميز بينهم وبين من سواهم من العباد قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال أيضا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وقال أيضا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم اعلموا أيها المؤمنون إن صاحب العلم يبكى عثره حيا وميتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وفيه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقد قال قائل قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وفي وهم في الناس أموات عباد الله إن العلم نور لصاحبه وضياء له في الظلمات حيث قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم قال الإمام أحمد رحمه الله لا شيء يعدل العلم لمن صحت نيته قيل وكيف تصح نيته قال أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره وقال الفبيل ابن عياط رحمه الله لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة صحيح وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه وكذلك أيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وليس بعض الفرائض أفضل من طلب العلم ومن لا يحب العلم فلا خير فيه فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة هكذا قال الإمام الشافعي وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة أيها الإخوة فإن كثيرا من الناس يمنعه عن طلب العلم ومجالسة أهله انشغاله بالدنيا الفانية وانكبابه على جمعها ولو عرف قيمة العلم ما عدل به الدنيا ولو سيقت له بحذافيرها عباد الله فعلينا بطلب العلم لأننا أمة العلم شعارنا العلم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء جاءه جبريل وأمره بالعلم قبل كل شيء العلم فاتقوا الله عباد الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم وعنا عليه ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من أرادنا بكيد فرد كيده عليه اللهم من أرادنا بكيد فرد كيده عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبة تفربوا بوديوا da abin da shafi muqaddima akan ilimi godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake shine ya sanar da dan adam yadda zai rubutu yadda zai me zaka rubuta Allah ta'ala shine ya sanar da mu wanda shine ya sanar da dan adam abinda bai sani ba godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda shi ya shiryar da mu zuwa ga haske na musulunci muna ƙara gode masa akayin haka kuma shi ya shiryar da mu zuwa ga tafarki ta ilimi da kuma imani muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya kuma muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzansa ne tsira da aminci su tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabbansa gaba ɗayansu bayan haka ya ku ƴan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ya ku al'ummar musulma mu sani cewa lalle wannan addinin mu na musulunci addini ne na ilimi ba na jahilci ba addini ne na wayewa domin yana ɗauke da ilimi a cikinsa shi yasa abinda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko shi sai da aka dunana shi da ilimi ba da hayaki ba ba da komai ba da ilimi ne domin abinda zai koyar da zai sanar da mu na ilimi ne ba addini ne na jahilci ba ba addini ne na ƙarya ba ba addini ne na kirkiro abubuwa a tsora su a ciki ba addini wanda yake a sarari domin ilimi ne a cikinsa saboda ka duk lokacin da mutum ya zama yana yana daukan ilimi shine komai a gabansa to zaka same shi nan ne yake riko da sunna na gaskiya wallahi sunnan ka bare zama a masallaci kawai ba sai sunnan ka ya zama a koina ya buwaya saboda akwai ilimi a cikin sunnan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya riko ko sunan ma ka ji at-tamassuk kai ka san akwai riko da wani abu waraka ba a riko da sunna babu ilimi dole sai an samu ilimi an dunana kuma da gaske ka koyi ilimi ba a kasar kawai kake ji ba ba zama da ka je ka ji kaset ko ka gani ba ka zo kai kuma ka bayar a'a da gaske ka je makarantar da gaske kana da malami na gaskiya wannan shine ilimi na gaskiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da malami ya ku yan uwa falalan ilimi a fili yake wanda ya kai ma shine abinda ake neman sa babu abinda ya kai a neme shi da ya wuce ilimi wanda manya-manyan malamai na duniya a da da kuma yanzu suka fita domin su neme shi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da suka fita don nemansa da ya kai ilimi daraja a gurinsu mutum da ya tafi wata guda domin ya je haji hadisi guda ɗaya kawai ya ji wani ya ji wannan hadisin kuma yanzu yana iraki ne yanzu yana sham ne yanzu yana yamman ne zai buga gari ya tafi da wajensa fisa abdullahi dan abbas ya ce malamai darajansu sama da kowa take sama da kowane mutum yake a duniya yace darajar malamai tsakaninka da shi tafiyan shekara 200 ne sai ka shekara 200 ka tafiya kafin ka kawo malami shi sa Allah subhanahu wataala yace su ma sun shaida Allah ta'ala ce ya shaida mala'ikunsa sun shaida yace to wa ulul ilmi qa'iman bil qist sun shaida Allah ta'ala ya sa su a cikin shaida saboda ilimin su ba wanda aka dura shi a cikin shaida shaida na cewa Allah ta'ala shine ya cancanta da abota masa shi kadai yace bayan shi da mala'iku sai malamai wannan ya nuna mu cewa nuna maka cewa ilimi yana da muhimmanci duk wanda ya kama tafarkin neman ilimi to Allah ta'ala ya nufashe shi da alkhairi duk kuma wanda ya kyale hanyar neman ilimi to hakika kuma ya sayi hasara da hannunsa Allah ya sauwaka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ta'ala yake nufin sa da alkhairi to sai Allah ta'ala sai ya bude masa hanyoyin da zai je makaranta hanyoyin da zai sa ƴaƴansa a makaranta hanyoyin da zai sa iyalansa a makaranta to wannan tabbas kofan alkhairi ya buɗe a cikin gidanka waraka shi sa Allah subhanahu wataala ayoyi da dama a cikin alkur'ani wanda suka bamban suka bambanta tsakanin mai ilimi da wanda kuma bai da ilimi Allah ta'ala shi da kansa ya bambanta yace kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ba da su taba da su taba tafiya tare ba domin da wanda yake da ilimi da wanda bai da ilimi ba za su taru su zauna tsaye ba domin wannan na da ilimi wannan kuma bai da shi wannan ya san da dai bautawa Allah ta'ala wannan kuma bai sani ba kaga ba za su haɗu ba kenan shi sa Allah ta'ala kaman tambaya ne amma takarir ne tabbatarwa ne wata abinda Allah yake cewa da wanda yake da ilimi da wanda baya da ilimi ratan su tafiyan shekara 200 ba tambaya ake tabbatarwa ne insha Allah ta'ala a wata ayin yace afamay ya'lamu kin wanda ya san annama unzila ilayka min rabbikal haqq abinda aka saukar maka ya san cewa wannan alqur'ani gaskiya ne kaman huwa a'ama daidai da wanda makahu shi bai sani ba wanda ya san abin da ke cikin alkur'ani yake fafutukin sanin menene ilimin da ke cikin alkur'ani ba haddan kaɗai ba zai yi daidai da wanda bai sani ba domin za ka iya haddace ƙur'ani ba ka san komai a ciki to ba irin wannan haddan ba wanda ya san alkur'ani cike da waje ɗan gari a ƙur'ani zai yi daidai da wanda bai sani ba shi sa Allah ta'ala ta innama yatadhakkaru ulul albab shi sa Allah ta'ala a wata aya yace afamai yamshi mukibban ala wajhihi ahada am mayyamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya a kife upside down kayin koma kasa shi da kayi yake tafiya da kuma wanda yake tafiya da kafansa dai suke to Allah ta'ala yana, yana misalta wanda yake da ilimi shi kaman mutum ne wanda yake tafiya sawiyan yadda normal dan adam yake tafiya shi kuma wani marar ilimi kamar mutum ne yake tafiya kifaffe da Allah dubi wannan misalin fa daga gurin Allah duk wanda yake ibadansa ba tare da ilimi ba kifaffe ne ko da ka dole jama'a wallahi tallahi sai mun je makaranta mu sani ya ku yan uwa muminai wanda yake da ilimi to ilimin sa yana nan yana da rayi ko kuma bai da rayi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dan adam ya rasu ayyukansa duk sukan yanke ni abinda baya yankewa shine sadakansa mai gudana ko kuma ilimin da ya bari mai amfani ko kuma ɗansa salihi duka wannan yana alaka da ilimi salihin da ka barin ai ba a barin salihi kawai don na zuwa gona ba a barin salihi kawai don ya iya ya iya lambu ko don ya iya sana'a ko dan yana da shago duk ba a samu misali haka da ilimi ne to ka bar salihin yaro to aikin ka wallahi bai yake kisa wani mai hikima ya cewa yake cewa qad mata qaumun wa ma matat makarim wasu jama'a sun rasu tun tuntuni amma kuma ɗabi'unsu da halayensu masu kyau ilimin da suka bari kamar ba su mutu wallahi in kana jin wa'azozin malamanmu da suka mutu shekara hamsin shekara ashirin shekara talatin baya wala sai kamar yanzu kana tare da su wa asha qaumun wa hum bin nasi amwatun ga wasu kuma suna cikin mutane amma jahilai ne su kan matattu ne masu yace wallahi matattu ne suna da rayi amma matattu ne kenan baka da ilimi kai matacce kana da ilimi rayayye ne kai ka mutu ko kuma kana da rai wadaka ya ku bayin Allah lalle ilimi haske ne game shi haske ne game shi domin dai haska maka duhu isa Allah ta'ala ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amri mun turo maka da mala'ika jibril lokacin kafin mu turo maka da shi mu duna naka da ilimi ma kunta tadri mal kitab wal ilm baka san rubutu ba baka san karatu ba baka san alkur'ani ba baka san imani ba walakin ja Allahu nuran yahdi bihi man sai muka sanya shi zama maka haske Qur'ani sai muka sanya shi zama haske ilimi sai muka sanya shi zama haske ga wanda muka ga dama daga cikin bayin mun ji Allah ta'ala kenan ilimi haske ne ga wanda ya riko da shi wanda kuma ya kauda kai ya juya baya wa ilimi to wannan ya shiga cikin duhu kenan Allah ya kare isa imamu ahmad yace babu abin da ya kai ilimi falala la shay'a ya'jilu al-ilma liman sahhat niyyatuhu yace duk wanda ya kyautata niyyarsa wajen neman ilimi to babu abin da ya kai shi falala a duniya aka ce masa yayi mutum zai kyautata niyyarsa yace mutum zai kyautata niyyarsa wajen daga jahilci wa kayinsa ya kuma daga jahilci wa dan uwansa ka kyautata niyyanka don ka daga jahilci wa kayinka sannan kuma ka daga jahilci mu dan uwanka to in kai haka to babu abin duk abin da zaka samu a duniya wallahi bai kai shi al-fudail ibn iyad shi ma haka yace yace babu abin da aka ba mutum a duniya da ya kai limi da ya kai annabci babu abin da a duniya babu abin da aka ba mu dan adam da ya wuce annabci yace kuma bayan annabci babu abin da ya kai ilimi da fiqhu fahimtan ilimin yace babu abin da ya kai shi watan kenan kaga kana bukatun ka je makaranta a koya maka ilimi da kuma fikihun ilimi kar kawai ka buɗe aji kawai kana ka tara mata kana ta kan musu saukan ɗaurawa saboda su ba sa ba ganewa za su ba ko ka tara yara kana ta kan musu saukan ɗaurawa baka da malami dole ka je makaranta dole ka je makaranta kar ka shiga rigan malamai ba tare da kana da ilimin ba al-imamu shafi'i yace neman ilimi ya wallahi ya fi ka kai ta dankara sallan nafila ya fi kai ta dankar sallar nafila kuma duk wanda baya son ilimi ya ce babu alkhairi ta tare da shi ya ce kuma kar ma ka nemi ka san shi ko ka san shi ya ce kaɓata masa ya ce kuma kar kai aboki da shi ku je yadda magabata suka riƙe ilimi to da ka ya ku yan uwa da dama abin da yake hana mu neman ilimi ya hana mu zama a gurin ilimi ya hana mu zama a cikin iyalanmu shine wallahi neman mu tara dukiyan duniya kuma dukiyan ya gagar taruwa mu ta tarawa mu ta tarawa ilimi ya fi maka ba a ce karka tara duniya ba amma karka walatan su nasibaka min ad-dunya karka manta abinda kuma zaka zaka zaka abun nan wahsin kama ahsanallahu ilaik karka manta ilimi shine farko duk abinda za a baka in za a baka duniyan nan gaba daya wallahi tallahi bai kai neman ilimi fa'ida ba wata kamar su wadaka lalle ya kun uwa kuduban a gurguje tana nuna mana falala ko wajibcin ilimi wajibcin neman ilimi domin wajibi ne wallahi domin idan ba mu san ba mu san Allah ta'ala ba ya zama bauta masa idan ba mu da ilimi ya dami mu zauna da iyalanmu ya dami mu zauna da makwabtanmu lafiya ya dami mu haɓaka masallacinmu ya za mu buɗe makarantu ya za a yi kaza ya za a yi kaza sai zama komai muna bayani da ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu ilimi mai albarka ya datar da mu ya ɗora mu a kayan aiki nagari ya Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka yalwata mana kirjinmu wajen neman ilimi mai albarka ya Allah ka taimake mu wajen neman ilimi ya Allah ka ƙara mana ilimi mai albarka ya Allah ta'ala ka gyara mana duniyar mu nan wanda ka gyara mana addinin mu nan wanda yake shine ginshikin abinda mu- ka umurce mu da shi ya Allah ya Allah ka gyara mana duniyar mu wanda ita ce muke zama a ciki abubuwan da yake zama barazana a kayan cikin wannan rayuwa tamu ya Allah ta'ala muna roƙon ka kawo mana sauki ka ka ka yassare mana duk abin da zai zama mana sauki a zai zama mana wahala ka yassare mana shi ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙonka ka gyara mana yadda zamu samu lahiranmu wanda ita ce gurin komawanmu ya Allah ta'ala ka sanya wannan rayuwan a gare mu ta zama kullum muna ƙara aikin alkhairi ne ba aikin sharri ya Allah ta'ala ka ɗaukaka musulunci da musulmai duk wanda yake nufin mu da sharri ya Allah ta'ala ka yi masa ka yi mana maganinsa domin akwai wasu waɗanda ba mu ba suna nufin mu da sharri musamman inyamurai suna ɗiba mana yara suna kwashe mana yara su tafi da shi su je su yi safara kamar yadda ake ɗiban dabbobi awakai da shanu a kai kudu haka suke ɗiba mana ƴaƴaye su tafi su je su sayar da su kama awaki saboda ya Allah ta'ala ka iya mana da su sannan kuma muna jan hankalin ƴan uwa da irin waɗannan abubuwan da yake faruwa mu Hausawa muna da sakaci da yau muna barin iyaran- iyalanmu a shirme ba ta da kula da su yara idan sun fita ƴan ƙananun yara idan sun fita ba za a gansu ba hijire ko a ɗora musu talle su tafi to irin wannan sai suka yi amfani da daman da suke yi sai su kwashe su tafi abin su ba za mu hankalta ba sai bayan abu kuma ya fi zada ya fi ƙarfi haka dole ne mu jawo hankalin ƴan uwa mata a cikin gida ƴaƴayen mu mu rike su amana ce da Allah ta'ala ba mu mu tura su makaranta kar mu ba su yi ta yawon banza su yi ta kararan ba akan titi su yi ta kararan ba a gonaki su yi ta yawo suna ta talle talle wannan ba shine abin da Allah ta'ala ya koma zansa kuma waɗannan mutane su suna kwashe waɗannan ƴaƴayen ne sai su je sai su sai da su bayan kasu ma za su yi ba a'a su ba ma kiristoci ne a gaban su ba su inyamure a'a yayi za su yi su mai da su ƴan ta'adda su zo su yaƙe mu kuma shi ne ba abin da suke kamar da wasu daga cikin ku sun sani an saci yara a nan Lameji. shekaran jiya a gwamna aka dawo da su gwamna ya bada su iyayensu har an sai da su da kira aka same su wallahi inda ba don gwamnati ta shiga ciki da ba an same su iyayen ba su da kuɗin da za su karɓi wannan yayin saboda a daga ciki akwai wanda ta sa- ta- ta sayi ɗaya yaron darakta ce a- a- a- a- a jihar anambra ita darakta ce ta saya saboda haka za su yi grooming ɗinsu ne daga ƙarshe su zo su yaƙe mu ba ma yanka su za su yi ballantana su ci nama ba ruwansu ɗan musulmi ne a mai da shi kirista a kaya masa in yamuranci a bashi bindiga shikenan saboda haka lallai muna roƙon allah subhanahu wataala duk wanda yake nufin mu da sharri da makirci Allah ta'ala kamar masa da makircin kansa mu dole mu ma mu tashi kuma mu tsaya mu ci gaba da addu'o'i mu ci gaba kuma da kula da ƴaƴayenmu da Allah ta'ala ya ba mu su muna kallo in su za su je coci sukan kama hannaye ƴaƴayen su ne su coci da su amma mu guraren ibada mu ina ƴaƴayen mu suke ya dan bahaushe da ka ganshi wando ba wando a jikinsa ba za ka ga dan kirista ko ƴar kirista jikinta babu wando ba amma ƴaƴanmu a makaranta ya gansu ba ta da fan ba da wando da Allah ko ba haka bane malam ku ne malamin primary kuna kallo baraka lallai mu dauki mikatin gyara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله